aka hore su su je Allah ya canza musu gari bayan halakar da fir'auna amma ga irin mutanen garin masu manya-manyan jikuna ne madogayen mutane ne aka ce in sun je lallai da abin da zo gani su boye sai dai ga annabi musa alaihi salam sauran gida goma sha biyu da suka zo suka gani goma daga cikin suka boye sai biyu daga cikin ne waɗanda suka fi imani su ne ba su bayyana ba su ne ake ce ƙala rajulani maza biyu suka ce daga waɗannan da suke tsoron al'amarin allah ko masu ne yi shalau da kalabu minan nuka ba ne allabi da ba a musa suna da cikin zababbun da allai musa ya aike su fi kashe awalin da babu da ke a cikin binciken halayen da mazarawa nan an amallawa alaihim Allah ya musu ni'ima zai da su masu da kiwo bakata ma suka ɓoye ma ɗala alai kamar da suka ɗauka abin da so ganin nan suka ɓoye na abin da suka matsala alai abin da suka ɗauka a kai ba su لنسمة بركة ما وهمنا عليه من مغالب من مغالب من مغالب إلا أن موسى سيديك عليه موسى لنا بسابان مكية النقباء سورا النقباء فأبشوا سكوات أبين سكتني بايان شيء kan su gaya wa mutanen su sai annai musa kaɗai su suka wata wajen banu suka ji tsoro Allah ce ulgulu alaihim baba ku shiga kofar alƙaryar alaihim akan waɗannan mutane baba alƙaryar wala tafshawu da ku ji tsoron su ba innahum ansadun da ku gan su manya-manyan mutane ansadun jikuna ne kawai amma ba fahimta tare da su wala tafsirna ansadun jikuna ne نعم فلا بلا قلوب بعد الشعب فإذا دخلتموه إذا كن شك غريب فإنكم غالبون Allah ya ce muku alkawari za ku rinjaya a kansu. Kala zalika sun faɗi haka ne sai ya kunan bi nasirillah din yaƙini da cewa za su yi nasara wajen Allah wani jari da zartar da wani alkawarinsu. والله فتوكلوا ويتوكلي على الله إن كنتم مؤمنين منكم كسنتي مؤمنين قالوا سكتي يا موسى bayan waɗannan mutum goma sun je sun gaya mai iyayen gidansu cewa ga irin mutanen garin ba waɗannan biyu ne kawai suka goma annan ya musa ce da ku tashi mu je mu shiga garin da allah ya gore mu sai suka ce ya musa inna lan nalqula abadan mu ba za mu shiga wannan garin har abada ba ma da mun biya matukan waɗannan mutane da aka ba mu labarin irin su sun dawo ma ciki fasaban da wawar koka ka tafi kai da ubangijin ka baka ci lafin yaƙi mu kan mana na inna mu hahuna ƙa'iduna muna zaune a nan hannun gida ne gabanin yaƙi kada musa sai da musa ce ne na inu ya yi suka ce masa haka wani ya ubangiji ka ji dai abin da suke faɗa inni la amliku illa nafsi ni ba mallakan kowa ba zan tilasta kowa ba illa nafsi sai dai kai na dole ni mu mallaka wa illa fi sai dai dan uwa na harun wala amliku ya kuma kun da shi wadansu su ba kalibawun Allah ka tilasta su ala fa'adi sai ka sai da za ka tilasta su dole su yi biyayya fakurun fakurun bai da zakarar da bai tsakanin mu wa bai da kawai tsakanin mutane da fasiki na fasiki ƙara ta'ala Allah ta'ala ya ce wa Musa na gare shi bai na tun da sun kibin umarnin da umarni na suka ce ba za su zo suna nan a zaune sai dai Allah ya je yaƙi da Musa wani ya kuma zama zautar da su wannan garin al'adar mukaddasata ƙasa ta tsarkakken da na ba su muharram mutum alaihim an haramta su shiga an yi rukun ba su shige ta ta madina sanata sai shekara arba'in ya gari ne wanda bai wuce ya tafi yi biyuwa a shiga allah ya ce to na haramta muku shiga gare su shekara arba'in ya ci kuna suna dimuwa ya ta hanyar kuna suna dimuwa bilali a cikin ƙasa sai sun yi tafiya tun zagayar yamma sai su ce mu tsaya mu huta gobe mu shiga ganin sai su waye gari su gari da zuwa kwanan jiya kuma tsakanin wurin tisatin farasiya kwarzan yi tara ne ko ga wuce wani arba'in da takwas ba ibn abbas ya faɗe shi haka sai da suka shekara arba'in ba su wanke yanke kwarzan yi tara nan ba Allah ce bala ta zakar kai bakin ciki على قوم بسام دان الفاسقين فاسقين يقول أنهم كانوا يسيرون الليلة أي رواية أنت تفيا تفيا شكرا أربعين النمسيين كمل أربعين توقفين sukan yi tafiya da daraja dina suna jin gindi bai za su rubu sun waye gari ina hun bin wani da zai tuna hun bin wasu rubu su inda zuwa kwanan jiya na zuwa kwanan wasu yi nuna suna tafiya na hara da rana kazalika haka nan tattan ƙararru kullum har dai tsofaffi duk suka ƙare illa man da mai gudu shirin sai dai wanda bai kai shekara ashirin ba duk da tijin gwamnan su wa kano su tuna da yanzu su kuma dubu ɗari shida ne a wannan halin da ɗimuwa ne an dinga haro da musu da annabi musa da yi salam su ce ɗin wannan wa kano rahmatan wannan ya zama rahama ne yau ma gare su عذاب عذاب لأولئك قوم جعلها وسأل موسى ربه عند موته أن موسى يعرف أبنجي سليك شند زي موت أن يجنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر ألا يفوت تاشي كتسن ألا يتيه كمن جيم الجوتي فأدناه يفوت تاشي كمن جيم الجوتي bayan dai musa ya mutu haruna ya mutu dole ya samu annabi a cikinsu wanda ya yi shawarci ya ta annabtar da yi shawarcin nan wanda so cikin rajula ne din nan ba da al'amari na bayan arba'in wa umira aka wuri shi cikin jabalin da yakin jabarawa ne fasara ya tafi min mamaki da waɗannan suka yi sauran ba a mutanen shi wa kare yawon jima'i abin ya hukunta ranar juma'a kuma kabarin wucin su aka tsaye da rana ta kusa fadawa sa'adin sa'a guda rana za ta fada kuma su zama yakin ba Allah ce ranar ta tsaya hatta fara kare kare min titani na dalil warawa ahmad ahmad ya rawaito a cikin masanadinsa hadisi ibn shamsa rana da kake gani lamtu basala basharin ba ta fasare ta kan wani mutum ba illa li yusha sai dai ga yusha mu layali asara dararen da ya tafi zuwa baitul maqdis wato alayhim a karanta musu ya muhammad alaƙan da bisa mutanen ka na ba mu yi adama labarin ya'ya biyu na adamu shine kabila da habila bilaki da gaskiya mutane kun mutu me faru da su ya tsarraba qurbanan yayin da kuka kusatar da kurbani wato kurbani a zamanin da shi ne mutum kamar ƙuri'a ne tsakanin abu da abu don kuna gandama da wani wanda yana ce na wani wanda yana ce na wani da sai a fitar da dabbobi guda biyu a ajiye a waje ce allah ya zaɓa to wanda wuta da zo su cinye nashi shi ke da gaskiya in haka ban nashi to shi ne da gaskiya bayan annabi adamu kabilu da habilu lokacin duniya annabi adamu ne kadai namiji matar sa hawa yayin da suka haifa maza da mata su za su auri juna amma yadda ake yi idan a haifi namiji sai a bi mace idan a haifi namiji sai a bi mace to wannan ya auri kanwan wannan wannan ya auri kanwan wannan wato babba ya auri kanwan karami karami ya auri yarsa haka ake yi a lokacin annabi adam alaihi salam tun da ba kowa duniya to da kabila da habila kowanne yana da kanuwa kanne habila yana da kanuwa kabila yana da kanuwa to sai shi babban ya ce na shi zai aura na kusa da shi zai aura don ta fi kyau a bar wanda ya ce a ba kanuwan ka za a aura ba kanuwan kanin ka shi kuma kanin kai a wuriyarsa ya ce a taɓa shi ba zai yi ba na da ma da ya salam ya ce to tun da ya haka ne a yi kurbani mana shi ne ba da yake faɗa na ya ce mu kafshin rago ne ta habila na habila wazarwan shi kuma kabila shi ne babban sai je ya ɗauko kayan noma sai ya ajiye kowa ya ajiye kayansa to wane ne allah ne karfi na shi ba kabila na halima sai aka karfi kwambani daga ɗayan su shi ne habilu ya aka yi bi an nazarar narin mutane da sauko mina samai daga sama ba aka lalle shi kwambani ko kwambaninsa wanda bai ta kabar ba karba min hakan daga ɗayan ba wanda shi ne kabila ɗin ko kuma kabila don game da galiba sai kabila ya fushi ya ce haka kawai wahal marar hasada ya koya hasada shi nafsi ya cikin kansa ya ce ai zan yi magani shi ila an haji adam har dai an daga adam ya tafi aikin haji kana da ku sai kabila ya ce ma dan uwan sahabi da za ka tunar naka wallahi zan kashe ka ba sai kana da rai za ka aure yarwa ta ka yarwa ta ba wallahi zan kashe ka kala sai ce liman dun me za ka kashe ni kala ce ni ta kabbula qurbani ka dole dole saboda an karbi qurbanin ka ba a karbi nawa ba kala sai habi ne ce ma dan uwansa kabiru inna ma yataqabbalu Allah iyaka Allah yana karban qurbani ne mun mutakin daga masu Allah ni na ji tsoron Allah ne kai rashin jin tsoron Allah ka shi ya sa Allah ya karbi na ka kurbani morin gaya maka alahin masarta ya yi ne raka wallahi idan ka shimbiɗa hannunka ka miƙa hannunka ilayya zuwa gare ni ne ka tuna ni don ka kashe ni to ma ne ba su jin ne ne ka ni ba zan shimbiɗa hannuna don ranar kisan ba ya kuma ka zo in kashe ka me yasa ba zan yi haka bai ni a haƙuwa ina tsoron Allah rabbul alamin ubangiji ta ni kai ka tuka tuka ne wani duni na nufin an tabu a bi ismi ka koma da zunubi na ka dauke zunubi na bi ismi da zunubin ka cikin kisa na wani ismi ka da zunubin ka allazi ta kauta wanda ka aikata min kaulu na can gaba da kin bin umarnin Allah da mahaifinka wata kowane ka kasance min sabin da yan wuta wala wuri ba a kuwa mai ismi da ni ba zan yarda da zunubin ka ba in za ka zai duka idan na ta je kafa a kowane in kasance minu da ismi ya wata ƙara ta Allah Allah ta Allah ya ce wa za a rika ji za ku zalimi ne yadda ya faɗa din nan wancan haka shi ne sakamakon azzalimai fata wa Allah kula su haka din da ya yi masa wa'azi ko bai ji ba sai ransa ta kawata masa katila a yi kisan dan uwan nasa kamar da ya faɗa ba katila ko ya kashe shi to tun da ake duniya ba ta mutuwa ba nan ne aka mara daya ya za a yi ya binne ya kashe ba rai to ya zai ya binne bai taɓa ganin wani ya mutu ba shi ne Allah ya ce fa asbaha yawa ya gari tun tsarin da alhasirina cikin masu asara da katiliki da kisan dan uwansa domin bayan ya kashe shi wani mai zai masa na bai san me zai ba bihi da shi ne annahu awwal mayyit shi ne farkon matacce Allah wani bani ya fuskan kasa min bani adama daga nan adam to ba mana wala na ne ya yawo da shi a bayan sa ya dauki ne ne ne ne ne ne ne Allah ya ce to muna gwada maka yadda za a yi wa hasallahu wa rabban sai Allah ya aiko hankaka hankaka ne ya ɗauko wani gawan hankaka sai ya a gaban shi yana kallo sai ya tona rami ya tona rami ya tona rami sai ya rufe shi sai ya nuna masa turaban ya faso yana tono mina ne a cikin ƙasa ya mushi turaba yana tona ƙasa ne min ƙari da bakin sannan kabirai yana wa yana ɗiba da kamar sun shi yana watsa ala gurabin akan wani hankaka madarci hatta wara ku har ya rufe shi Allah ya turo hankakan ne ni ya don ya gwada masa kai bai wali ta wata jini a kai yadda zai tutu can wuce kan wansa kala zai ce ya ya wanda ce kai juna a jamsu yanzu na kasa na wannan kasance misla da turgura mai zama kamar wannan gada wariyan bin sau'ata a ni mushin dan wana ba su ba ya wani gari minan nari daga nasu nadama nadaman ne ba na kisan mahalin alhamdulillahi ɗaukar da ya yi da mai shashe ga mafi ɗan ta yawo na ta wahala muhammadin da kuma haƙawa gare shi wara mai binne shi shi sa ta za a kaka kullum kukansa ana cewa ana cewa fira fira kullum a ke rabuwa da duniya rabuwa da duniya fira fira fira na'am wannan yi zalika saboda wancanin kan da ba da mukabila abin da kabila ya aikata ka tamna ala bani isra'ila muka rubuta kan bani isra'ila annahu an sha'an don ga sallan san duk wanda ya kashe wani rai bin yana sun ba tare da wani rai da ta da ya kashe ta ba a wani rayin masanin ko ba tare da banna ba a tawo da ya aikata filani a cikin kasa kamar wani irin bannan min kowarin kamar mutum yana musulmi ya kafarta to kun dai ridda inda mai dawa musulunci ba kisa ne ko kuwa ba wannan bane ne auzinar ko ya zina bayan ya zama musulmi kaga ya misalin balan ne au kwata da rikin ko ya zama dan bashi mai kashe mutane a hanya yana kwace kudin su waɗannan ne aka ce a kashe su a nauyin kuma amma haka kawai ba tare da irin wannan banna ba mutum ya kashe mutum ne ce baka annama ka kada nasa jami'a kamar ya kashe mutane ne ba gida wa ya wanda ya raya ta yayin ta na ya hannun kasu ne ya da kisan ta fa kamar na ma a yin nasa kamar ya raya mutane ne ya mutan ba gida bari ibn abbas min haisu ne inda irtika ne wato in ta haku ke da almaman ta wasu ne da kiyaye wanda wato kaga shi alkurani kullum ubangiji hikimansa wato ma'ana idan mutum ya kashe aka ce a kashe shi ko shi kuma ubangiji abin da ya sa haka duk wanda ya san tabbar za a kashe shi ba zai je kashe ba inda ya tabbata da cewa in ya kashe za a kashe shi domin an da daga kai mutum ya ji da tsaya wani yana kisa zai yi tsayewa yana neman gudu don shi bai zuwa kashe shi kamar ya tabbatar da za a kai shi ba zai fita ba shi ko bature da yanzu zai kafa sai ya kawo hankali na rashin hankali yayin nan kana da mutum ya kashe maka mutum kar ka kashe wannan za ka yi asarar biyu za ka yi asarar biyu kamar ramuna ne kake da shi guda biyu sai sai kashe daya sai ka yanka ɗaya har ka rasa dukiya ana shi hankali ba ana shi hankali to sai ka azabtar da wannan kare kare ki ka gama ka rasa dubai da a hankali Allah ce to ai shi wannan in ya zo za a kaje shi ai ba zai kaje ba kaga duka ya fi kenan gaba daya kai ko kana cewa ba dai ne shi ko wanda ya ja to shi ne ubangiji ce da duk wanda ya kaje na mila kawai ya kaje mutane ba ki dai ne فَرَجَعَتْهُمْ رُسُلُنَا حَقِيقَةً مَنْزَلٍ مُسْلِمٌ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ na rusuluna bin bayyana da mujizozi sun mahin na kasiran sannan yawanci minhum daga cikin su ba da zalika bayan wancanan ka da muslimu na wallahi banna suke yi tilani a cikin ƙasa mujizawun junan hadda masu ƙetare iyaka da kuma da kafirci da kasar da kisa saboda ma kafirci ko kashe annabawa ko kai da lafiya wani mutane ونزل أن آية تنصف بالعالمين أجمل مدن أرانا لما قدم المدينة رسولهم أن المدينة وهم الله أشياء منافقين سوى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الكافية فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم يمس إذني أن يخرجوا إلى الإبل أقول لكم وأن أجتارا وأن سلكا شنو لهم ما نجيب ba wannan rakumi ma ba da ne to lokacin da kuma suka ce sun musulun da duk ba su da lafiya annan ne ce to a kai su inda rakumin musulmi yake su sha nono su yi ta shan bawalin rakumin dan su samu waraka shi kenan annabi ya yi masu izini da bida wai shirin mutu shi min awaliya daga gonar rakuni wa albaniya da nono suka je suka yi da shafanar masu yayin da suka warkace suka warke da za su yi katalu ra'ayin da bi sallallahu alaihi wasallam sai suka kashe mai kiwon annabi sabon ibile suka kora rakuma duka gaba ɗaya suka yi tafiya na ta halashe inna ma ji zaɓun da zina yi haribu na baha ya kasa kamakon waɗanda suke yaƙi da Allah sun yi girman manzon Allah ko maimakon Allah ya ce sun yaƙi manzon Allah sai ce sun yaƙi Allah da manzon Allah saboda duk abin da kai wa Allah Allah ya ce ni kai mawa abin da kai annabi kai wa Allah ne sai Allah ya gabatar da kansa innal ladina yuharibuna Allah kaga waɗanda suka yaki Allah da manzon Allah to muharabatul muslimi da yaki musulmi wa yas'auna bil ardi fasada suna tafiya cikin kasalin banna da kanye tsare da yanke hanya to ga hukuncin su an yi kwattalu in an kamo su a kakkashe su a yi sallamu kowa tsire su tukunna a tukabba ya dini ko a yanke hannayensu arjilun da ƙawawansu min ilafin zaɓani wato man yanke hannun dama a yanke gaban hagu ai bi a dini yuna ko arjilun nusana a yin ban ko a kowane su milali a cikin ƙasa an kawo abubuwa guda uku ko a kashe su ko a tsire su ko a yanke hannunansu da ƙafafuwa su ko a kore su a cikin ƙasa a wajen nan da ya ce abu ne tafsirin ahwali din jeranta halin ruwan balli ƙasar liman ƙasala faƙar kisa za a yi ma wanda ya kashe kaga waɗannan aifin kashe mai kiwon manzan Allah ne suka gudu kaga hukuncin su kisa da sun kwace ne ba suka tafi kaga hukuncin su yankan hannu da sun tsorata shi ne ba hukuncin su a kore sosai Allah ya kawo hukuncin gaba ɗaya yace aw audin nan tasib al-awali bal qatlu liman qatala faqal kisa ga wanda ya kisa wa sarbu liman qatala wa akhadha shi tsire wannan kuma ya haɗu ga wanda ya kisa ya karbi dukiya kamar su kenan ga kisa ga karban dukiya wal qalbu ya kanu liman akhadha al-mala ga wanda ya karbi dukiya wala yuqtal wala yuqtal bi kisa ba wannan biyu korewa kuma liman akhafa ga wanda ya tsorata magana kadai bai karba ba kala mu'minu abbas abdullahi dan abbas ya ce haka ne hukunce hukunce yau alai shafi wa safon qawlaihi mafi ingancin magana an zan salma cewa tsire wannan salatun uku ne ba da kadda bayan kisa wakila an ce kaulahu gabanin kisan ne za a tsire kalilan kana wai haku ana riskarwa mai nafi da kora ma ashbahu abin da ya kama da tsorantarwa بالتمكين من حذرة ومن الهبز الذين اقتربا وغيره ونزل ذلك وان كان كشين أن جزاء ساكيا المذكور بأن بدو لهم تولين كفكن شيا تمت غريس في الدنيا دنيا ولهم بالآخرة عذاب أديم عذاب وبيا تمت غريس ولا يراسين عذاب متى إلا الذين تابوا سوى الكتوب من المهاجرين daga masu yaƙi din nan masu tsarin mutane suna yaƙi ni an kamo su ne amma idan ba a kamo su ba sauran Allah ya kama su suka zo suka tuba wal qutba ko ko in fashe masu kwace maka mutane kaya ba an kamo su a wurin bane sun zo sun tuba to min qabli an taqdiru alaihim tun kamin ku samu dama akan su ku kamo su su ga lalle za a kamo su ko zo su je sun tuba fa lamu kusan annallaha Allah gabon mai gafara ne da nan gare su ma a tauba abin da suka aikata rahim mai rahama biyu da su ambara bi zalika duna fala tuqduhu ya fassara cewa Allah mai gafara ne amma anan bai ce kana musu hadi ba shi yasa a cikin aka ce muharibi ko dan bashi idan ya zo da kan shi ya tuba yace ya tuba aka tabbatar da tubansa in bai kashe mutum ba to ba za ka shi sai dai abubuwan da ya kwace biya idan ko ya kashe mutum to sai an kashe shi saboda akwai hari shi ne ma da yake to a nan Allah ya ce idan sun tuba kamin ku samu dama a kansu to Allah gafurun rahim mai gafara ne mai rama amma ya ce kara yi maka haji ai bai ce kara maka haji ba ko shi yasa ashe in ni ya kashe mutum ko da ya zo ya duba haji na kansa da kisa wannan kuma abin da ya tsakanin shi da Allah gafara laifi da ni ya ba da fa'ida annahu cewa shi la yasulu anhu bi tawbatin ba abin da zai fadi a kansa don ya tuba sai dai hududun lahi a iyakokin Allah dole hukukin adami ban da hakkin dan adam kaza za a ya ce haka ne ni na gani to kuma da na bada haka walam araman ta arzan da nahu ban taba ganin wanda ya bidiyo ne ce ba haka ban ji ne tafsiri ke ya ce na fahimci Allah ne ya ce kana yaƙi ba ya ce da shi ga horo rahimi to tun da ko bai ce za a yi kana yaƙi ba duk ya zo ya duba ya taba gani mutum ba za a kasa masa haddi ba ya ce to ba na gani ba ne ni dai haka na ji a zuciya na to kuma da na faɗa ban taba ganin wani malami wanda ya ce mun ba haka ba ni kuma wallahi ba haka bai za a tare da yin kisa wa adal malai ka bi kuɗi ya wuta lura a kashe shi wai kuna wa yanke gaba kun sauna da su lafa wa kuma shi ne mafi inganci fa wanda shafi wala tubidu tawbatuhu ba da qudrati alayhi amma ya ce ya nubu bayan an samu dama a kasa can an ce ka nubu samu dama ne ya ce ya tuba yau sai ko gawo barawo ya ce wallahi na tuba har ya a magan hayakari wannan na tuba wata sasu wanda ba ka muka bane ka muka ce ka tuba yanzu da ka hannu ka ce ka tuba wanda aka kara ba ina to saboda haka tubansa bayan an samu iko a kansa da wani abu ba shi amfani wa a sauku shi ne mafi ingancin kuma ne يا أيها الذين آمنوا يا قوة النوان بعد جسيا الله يتقون الله ويتورون قوبا الله فاقوا يتابعوا بأن تدعوه بميش وابتقوا إليه الوسيلة ونعم وسيلة وأغريش ما يقربكم أمن الذي فساتاكم إليه وأغريش من طاعتي وأنا أنت وسيلة ثاني kana kun ka hausa ba zai da tsani kana son ka samu wani a wajen wani babba sai a ce fitarin wani to shi ne wasila to a nan allah ya ce wata mu idan ke wasilata to nemi wasila zuwa ga allah sai malam ya ce ma yau ƙarar muku idan yi bin ɗaci kamar kayan wani aikin ibada ko wani aikin kirki ko wani wani sana'a ka ce allah ka fishe ni saboda wannan kamar yadda aka samu magana na waɗansu mutane da dawo ba shi wani isra'ila sun yi tafiya sai hadin da ta su uku sai suka shiga kogo suka shiga kogo suna zaune suna jiran ruwa ya dauke sai katon dutse ya zo rufe kogo gaba ɗaya ba inda za su fita ba wani a waje wanda ya san su ya zamu sai da yake kowa ya baka yake da ya yi na kirki tsakanin shi da ubangiji wallahi ya yi masa sai ta ina ta san na taba sukurtan wani mutum dan kwado ko yi min kwado ya tafi na rike kudin shi ban same shi ba me ta neman shi ban same shi ba na sai akuya akuyan da ta haihuwa mutumin nan bai zo ba sai bayan shekaru sai zo ce na haƙƙi na na rana kaza ce da hawa ki na kwakwa ce sai nuna ce nuna ka ne ta ta Allah in na kasar na yi don kai ne Allah ka yi da mana sai dutse ya buɗe kaɗai da ba su girta sai dai ce ya wani ta san na yi sha'awar wata mata ba abin da ban yi ba don kwanta da ita sai da tuzo kusa da ni yana ba da kuɗi zo gaban Allah ya kama ni sai na tashi na bata Allah in ka san na yi na kai kai ne Allah ka yi mana wannan sai dutse ya ƙara ɗai kama yana ba su girta ba sai dai ya ce ya ubangiji ka ga yana da mahaifiya na taɓa ɗebo nono zan ba mahaifiyata in na zo sai ta sha ta koshi sannan ba diyana sai na zo nan zan da ta yi bacci yana suna jin yunwa in ba su nono na cewa za a ce na ba mama na ta sha kuma ba ta tashi ba ni ba ta da ita ba har asuba sai da ta tashi ta sha sannan ta ba Allah in ka san na ya ga don kai ne Allah ka yi sai dutse ya bude ta shi ne gagawar suke cewa to za ka yi tawassuli da aiki kyakkyawa wasu kuma suka ce a za ka yi tawassuli da bayan Allah kamar yadda mun zana sallallahu alaihi wasallam lokacin da bayan annabi sallallahu alaihi wasallam aka rasa uwa sai sai na sun a sai na umar ne ya ɗauko abbas ya ce ya allah da mun rasa ruwa zamanin annabi muka je mu magaya ma annabi mu da wasu da annabi to yanzu ba shi muna da wasu da babban sa allah kai mana ruwa sai allah ya ruwa sai Allah ya ruwa saboda an kama sunan babban annabi Muhammad shi kan ayi annabi hadarin goro yake ba shi ai na haka ba ka ce ya rasulullahi ba mu ya ce hadari dubu ita zuba ruwa na bakwai haka ba ka ce ya rasulullahi gida ko ya rushe ya ce to hadari kuma ba karshe ka ga wasila yana da asali kamar yadda ake cewa wani hadisi da wasu jahi bayan da jahi ne ba ya zai da wasu ne da alfarma ta farma da wajen Allah yana da girma ko da kyau sun ce musu inna ta hadisin ba amma mu ne mun da da Allah ya mana kana nam wajahidu ku jihadi fi sabilihi a cikin tabarkin Allah lillahi la idinihi dan daukaka addini la'allakum kuntum tudrikuna fa samu babban rabo inna lalina kafaru hakika waɗannan makafirce lawanna lahum ma fil ardi jami'a da za a ce duk abin da yake cikin ƙasa ya tabbata na su ne wa mislahu da kuma kamansa a ce ranar kiyama mutum ya ga azaba yadda ake son kuɗin da kace Allah ga su duk abin ne yabda nuzun sai fansa biki da shi min azabi yau da kiyamati daga azaba ranar kiyama ma tukun bilamin Allah ya tabbata ka samu mai Allah zai mai Allah zai da shi Allah ne za ka wani abinda sai da duk za ka tara duniyan ma da abin duniyan ma duk naka ne ranar kiyama ka banci kanka wa ka duba ne tun kamin ka rubu na wadan azabun alimun azaba mai radar ya taba daga ne yuriduna an yaro ne suna kuri yan wuta su fita daga cikin wuta amma kun bi kharijin min ba kuma za su fita daga wutan ba wadan azabun muqimun azaba dawamin ya tabbata gare su ba azaba ne wanda ake yankewa a huta ba wasariq wasariqatu hukuncin barawo da miji da barawo ne ya mace ko mene hukuncin su al shi ne ce al asariq wasariqatu al din nan masu ne ya mutanen wani shiri saboda ya yi kama da sharadi ne aka shigar da fa'i aka ce faɗin a yau fadarahu ku yanke aidiyahu ma hannayensu daga alkurani ko da ya ce azzani can wanzaniyar ne ya ce asariku wasaniyar nan an gabatar da ƙarawa saboda ilimi ya rada mai jarumtaka mai ƙarfi mace kamar da ya zata sai ta ɗaya da warwar amma na miji to can ba zai ake ce azzani to wanzani zafin da abin da za a gabatar da zane ba a can ƙarfin sha'awa na mata ya nime kanami abin da Allah ya taimake su da su ya taimake mu da su kunya Allah ya tura musu kunya in ba ka wara iya da su ba ƙarfin sha'awar su inda namiji yake da ƙarfin sha'awar da ai sa shi hankali to ƙarfin sha'awar su ya fi na namiji amma sai ya rasa musu kunya to shi za can za a ke karfin sha'awar zunzunan mata sun fi jawo maza sai aka ce wa wani yato nan ku sai aka ce wajen sata sai aka ce a wasari wasari ka aka gabatar da namiji a nan saboda namiji shi ne mai taurin kai ya baka da wahan ya kuma an yi biyar kullum min roma dole koyi daga kowane kenan ba wani haka ake yi ba wannan ne ake yi an daga mutum da gundun muni da nan barawo ne da kama yanki to bayyana din sunnatu to ana alqur'ani ya ce barawo da barauniya a yi janin to nawa nawa suka saka to sai hadisi aka ce hadisi ka bayyana ya ce sunna ya bayyana annan da zai kula min abin da ake yin janu a kan shi rukun yari sa'idan ko abin da ya wuce to kuma to an yanke hannun sai ya kara ya ra'ayi to hadisi ya bayyana annahu idza ada in ya tsara ko da yana yanke rijidu ne na kamar sa da na hagu min mun sai daga mararban dudduge har yau da ya ka ya sake sun man ya zubi sura sannan sake yanke hannun hagu sun marushi mai yumna sannan in an yanke hannayen duka bai daina satan ba wanda ne ka yi wanzar su sai kuma a yi ta mai duka kuma a yi ta mai duka da za mu sakanya da za a sakanya na ci ba a manzari in ma kasa ba da abin da suka yi kasabi na kana hukuma da kuma gare su min Allah daga Allah wallahu azizun Allah buwaye ne galibin ala amrihi hakimin gwani anan ne za ka ga hankalin ba hikimar ubangiji a babin diya idan aka yanke mutum ɗan yatsa na raƙumi goma wannan raƙumi goma nan raƙumi goma kaga aka yanke mutum ya suna ba ba hannun ba raƙumi hamsin zai ci rabin diya in mace ce aka yanke wannan raƙumi biyar aka yanke wannan raƙumi biyar aka wanke wannan raƙumi biyar ba sha biyar ba to in aka yanke wannan na raƙumi goma kai in ɗaya aka yanke raƙumi goma in biyu aka yanke raƙumi goma in uku aka yanke raƙumi goma kaga talatin in aka yanke hudu sai dawo da shida saboda za a iya biya diyyar da irin namiji a yara ɗaya a yatsa biyu a yatsa farko amma in ya kai su da su ya kai hudu to sai ta dawo nata ranar zan haka ne ba zai karanta da yamma zai shi ne wani wanda ba musulmi ba yake challenge musulmi kawai abin mamaki shari'a musulunci wata irin shari'a ce an ce idan mutum ya an yanke mashi ya samu daɗi a ba shi rakumi goma in an yanke biyar a yanki a ba shi rakumi biyar to yau kuma wani ya saci rubu'in dinari aka ce a yanke hannu me hikima in aka yanke maka wannan ya zamba duk hannu ba shari'a ta ce sai an baka raƙumi hamsin yau kuma sai aka ce in kasance rubin in dinari ba dinari ne ba ba dinari ne a kasance hudu ka ɗauki ɗaya a yi tarin kuma eh rubu dinari yanzu kama a ce kasance dubu ashirin da biyar akalla kasance dubu ashirin da biyar in dai sun kai dubu ashirin da biyar hannun ka yankake in ji shari'a amma ban haka yanke maka yaro biyar ɗin nan kuma rakumi biyar rakumi ne hamsin to rakumi ne nawa ake jarawa to a nan in ba ilimi mai za ka bashi amsa ya ce a saurara ka ce me yasa shi waka ya ce yadda bi hamsin mai ainihin afdinin fidiyar ma ba da haƙul yadda rubin na hannun da aka mance shi da rakumi dinari ɗari biyar ko rakumi hamsin in an fahimci shi me yasa yau za a yanke ta a kan rakumi dinari sai ta ai baka sani ba na izzul amanati a galaha wa a fasa hadin ziyanati ai wancan da aka yanke ta tana cikin amana ne to amanan ya sa kai tsada wannan ko da ta zama banza ta ci amana ne wayan amana ce sa aka sai da ita da tsada wannan kaskancin cin amana ce sa ta zama ba a iso a yanzu ka za mu gane yanzu a ga ɓarawa wanda musu a to yaro ya dinga shara musu na yi ka yi ba don kaskancin ba in yi mushi to ɗaya ba zai gano ba amma sai ka zama da kaskancin bayan da zai yara suna dukan shi wannan iya gana ma zai buge mutum ɗaya kai in yana da ya ce ga bije shi bisa da ba ya zanen kasance ke zanen da ya a ta kuka yi da tsoro nan to ka gani don haka shari'a yana nufin kan nisanci abin kaskanci kan nisanci abin kaskanci in kana da in kana da mutuncin gaban da ta wata amma da kai kaskanci sai ya zo ya yi zage ka ya ci mutuncinka ba yadda kai ya kuma sai dai guda kunya Samu Allahu min Allah wallahu azizun Allah buwaye ne zalim ala bi yakim bani bi sunni yajra wa man taba wanda ya tuba min ba'di zulmihi bayan zalincin sa raja ya dawo an ya shirga daga barin sata wa aslaha amalahu ya gyara aikin sa fa inna Allah Allah ya tuba yana karban tuba alayhi kansa inna allaha ghafurun allah mai gafara ne rahimu mai rama fi ta'dini a cikin fassara bi hada ma ta kaddama kamar yadda ya faɗa a can allah ghafurun rahim to irin wancan bala ya tsoro bi tawbatin hakun adami inda akwai yakin nan adam bai faɗi ba a kansa sai dai in ya tuba nan min lukadin wa raddil mali na an bayyana shi sunnatu hadisi ya bayyana annahu yin abanu qabla rabbihi lil imami sagada qalu dan aka mu farawo a dakin kan ka ce tunda dai na ga kana a je mun tafiyar ka tafiyar ka to ko an kace ina gani ba mu gane ne ki hannu ko in dai bai kai wannan sarki ba ko ko dan ya zuwa da Allah ba da ka taimaka mana muna da aikin mutane ka bai kai wajen hukuma ba to shi kenan ba aban kayana shi kenan in an yi hako hadisi ya bayyana wannan alam ta alama ce baka sani ba al-istifhamu min tanbihi li taqdir ma'ana ka sani anna Allah cewa Allah lahu mulku samawati mallakan samai na sani wala ne da kasa yuhazzibu man yasha wa ta'dibu man yana azabtar da wanda ya ga dama azabtar da shi wa yaghfiru yana gafarta da man yasha ga wanda ya so al-maghfirata da gafara da gare shi wallahu ala kulli shay'in qadirun Allah yana da ikon komai mu'min yana da ikon Allah تعذيب والذكر والذنب والمغفرة لا ولا لا ولا ولا
آمين آمين
الولد للفراش وللآخر الحجر akwai wani abin da ya faru sun tambaye matan tana neman kuli da miji miji kuma yana kwanci bai da lafiya ya ce ya yi da ya kuli aka yi san tabiya tabiya ba kuma yau su sai ga ta kota da ciki ta kuma sai ta kaji wani cewa ya maka ciki ba shi ba
ta ce wani ya mata ciki ba shi ba ita ta yi karari ta yi zina ba ya saba da wancan ai wannan kirari a kiraro a lamin shuru ita ta yi kirari ba cikin mijin da bane ita ta nemo shi wancan kuma ana magana kamun jahiliya in jahiliya ya wuce musulunci ya zo mace tana gidan mijinta da aurenta ta haihu a gidan mijin bai kama ta kayan zina ba ita mace ya kira ne kayan zina ba wani ya yi zai ruwan zai yi zai rai ne gagani ba ka da yadda za ka yi da shari'a shari'a za ta ce ta shi ne don kwashe bane gidan su a kayan shi ko da ana tuhumar da rawa ne ya yi kama da shi ka gan su amma wannan ai ta yi jirani da kanta wannan can na samo shi wajen jere da wani kaga magana cewa shi wannan uwa ne ba shi ne ba ko saboda haka haddi ya hau kanta ita kanta nan cewa ta yi zina ɗa kuma an raba shi da wancan wannan uban da yake kwance ba uban shi ba ne ba za a bashi gado ba wancan ai kaga kadiyar abu ne aka yi zamanin jahiliya kamin musulunci ko kuma a lokacin ba magana cewa ko ziragwashi ne na da baiwan wani ko ko na mutu ɗana ne shi ne zo karɓar mai baiwan ya ce a'a ɗan mai baiwan ya ce ubana ya ce mun ku yangar da ne na kwantawa da ita don haka ɗan shi ne annabi ce a kai maka da gaskiya ko yin kama da kai a shimfiɗan wannan haka ya fi shi alwalar ne farashi wani ahir to kaga ita wannan ahir ne ita wannan mata ba ita zai gane ba wani ahir ba da to ji ba ya tabbata kanta shi kuma dama aihuwa don nan ce shegi zai zo shiga don gari ne kai da ubanci ba da titi
to ita kuma magana gado tun da ta gado za ta yi ta kaba miji wancan tun da ba ya kuli ba ya ma ɗan bulu ba ba an bi an yi magana ba ana kotu aka shiga yajin aiki a ciki kuma sai ya rasu ya tuka ce ta gama mana ai wannan haƙƙi na kanta ta gama na kanta inda ana haƙƙin ba wajen yanzu
wannan yana tambaya a kan rashin musulunci ne sai kuma akwai wani malami da yake cewa tun da kabiru shi ne farkon kisa a duniya duk wanda ya kisa a bayan shi shi ma yana nashi kamar shi shin haka ne eh shi kabila ne kan habila a shari'an annabawa daban-daban ai kaga Allah bai hori annabi Adam ya kashe kabila ba ba ya hore shi da ya kashe shi ko amma da ya lalace shi ya koma can ya lalace ya ɗauki kaunar zama a wani kaunin ya zai kowane annabi da irin shari'a a shari'a shi kenan ba magana a kashe a kai lokacin mutum na wani wani duniya ba magana a kashe to sai
sai shi kuma wani ya fi wani malami sai da ta aika wannan magana ta man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru ai shi sunnan da kisa saboda duk wanda ya kisa yana da kamshi kamar yadda in ka sunnan da bai Allah kana da kamshi
آمين أجل صلاة الفاتح يا الله آمين صل على سيدنا محمد لا تعلم قولنا لا آمين حول ولا سلام
za ka jami'a